لا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a daren asabat yau ɗaya ga watan jimadar ula shekara dubu ɗaya biyu ne? biyu haka ne yau biyu ga watan jimadar ula shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurguna abin da ya sawaka muna karatu cikin radul azhani ila ma'anil qur'an na ashaka abubakar muhammad bin rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka muna cikin suratul arafi za mu tashi aya ta casa'in da hudu Allah ya mana muwafaka bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والدراء لألهم يدرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عطوا وقالوا قد مس آباءنا الدراء والسراء فأخذناهم وقالوا قد مس آباءنا الدراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشكرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثوا الأرض من بعد أهلها أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون
malam ya shimfiɗa da cewa bayan da muka ji kisoshin da suka gabata thumma bada an atammal qisasa dallata ala anna almunzirina idza lam yastami'u ila al-inzari wa lam yuti'u almunzirin sannan bayan da kissa ta cika wadda ta yi dalili akan cewa waɗanda fa ake wa gargaɗe in har ba su shaurara sun yi biyayya ga waɗanda suke masu gargaɗi su ne annabawa ba fa'aƙa batumul halakuwar dimar halaka ne da darkakewa ke biye musu a kaba bi ta'aqibacin to sai sake yin kuma ta'aqibi da wani bibiye tadullu ala umumin hukmi fi kulli asrin wahin da yake nune zuwa ga irin wannan hukunci ba sai lokacin aikowa manzanni kawai ba a'a yana gamewa kowane zamani ne da kowane lokaci idan har mutane suka ki amfani da gargaɗin da manzannai suka gadar to fa abin da yake biyewa daga wajen Allah na hukunci baya daɗi faƙada sai Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna fi qaryatin ai ba mu aiko cikin wata alƙarya ba ai ahla qaryatin min alqura ana nufi mutanen alƙarya din kenan ba mu aiko a cikin wata alƙarya min nabiyin wani annabi ba fakazzabuhu kuma mutane suka karyata shi wato kenan akwai wani mabhami shine fakazzabuhu takdirin sa kenan domin ba wai in an aiko annabi ne kawai shikenan kuma sai a halakar da mutane ba a'a sai in an karyata annabin kamar yadda Allah ya faɗa dangane da mutanen annabi Yunus falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fil hayati ad-dunya wa mata'anahum ila hin kaga su kadai ne waɗanda aka aika musu annabi kuma sai suka yi imani da annabin sai azabar Allah din bata game su ba to me yasa sauran ma da sun yi haka aida yafi musu kenan nan wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ai ba mu aikawa cikin wata alƙarya da wani annabi kana kuma a ƙaryata shi kawai abin ya tafi haka Allah ce illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i face sai mun damƙe mutanen wannan alƙarya bil ba'sa'i an sanya mu tsananin talauci shi shiddatul faqr wad dharra'i an sanya musu cututtuka alba'sa wa barwa inda har aka karyata manzanni aka kibi abin da manzanni suka ce to Allah yana biyo mutane da azaba ya sa musu talauci ya sanya musu cututtuka wannan shine natija na kin bin sakon da annabawa suka zo da shi hadithan annabi sallallahu alaihi wasallama da dama suna yin ishara akan haka ga hadisin khamsun bi khamsin ga hadithin Abdullahi dan Umar wanda Imam Tirmidhi ya rawaito ingantaccen hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi ga muhajirai ya ma'ashar muhajirin ya ku taron muhajirai Annabi sallallahu alaihi wasallam musu kashedi a kayan wasu abubuwa ina tsoron kada Allah ya jarabe ku ya ma roƙa musu yace kada Allah ya jarabe ku eh ya ambaci abubuwa guda biyar daga ciki akwai ƙin bin abin da Allah ta'ala aiko manzo da shi yana sabbaba fitintunu ga mutane to shine Allah ya ce illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darwa'i face sai mun kama mutananta wato da tsananin talauci wad darwa'i da kuma cututtuka la'allahum yadarwa'un ba wai dan Allah bai san su bane yake musu a'a wai domin su dokar da kai ne su kaskantar da kai zuwa ga Allah bai riga mita ifta'ala fi dhalikum ayata dhallaluna fayu'minu ko sa dokar da kansu su kaskantar da kansu su yi imani don haka duk lokacin da Allah ta'ala ya kama mutane a dalilin wani laifi ma dama ba azaba ce ta isti isali ba in azaba ce ta iski isali to wannan dama ba a shawararen tubarsu ko sun tuba ma ba zai musu amfani ba don an kai kamar yadda muka ji a baya halakarwa da aka yi ga mutanen lot ko adawa ko samudawa ko mutanen annabi nuhu alaihi salam to kaga wannan iski isali a tumɓuke su ne gaba ɗaya wannan sun kai gacin da Allah ta'ala ya ce to zai halakar da su da haka babu wani abin da zai kubutar da su kuma amma idan azaba ce lokacin annabin yana nan ba azaba ce ta istisali ba to ana kama mutane ne da wannan manufa la'allahum yadarra'una hikimar kenan kaga cewa aka ce illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darwa wace sai an kama mutane wannan alƙarya da tsananin talauci wad darwa an kama su da cututtuka to me don me mutane ba sa samun abin lura ne daga cikin abubuwan da yake faruwa kullum sai sai a dinga sama masa dalili wannan shine ɗabi'ar da turawa suka koya wa mutane maimakon qur'ani kullum Allah yana jan hankalinmu mu rika fahimta idan wani abu ya same mu ba haka kawai ya zo ba yana zuwa ne da hikima Allah baya yin abu ba tare da hikima ba amma kullum idan wani abu ya faru in tsanani ya samu a janibin gwamnati to wai kullum cewa ake yi wanda yake sitiyarin gwamnatin ne bai iya ba kullum abin da ake faɗa kenan ba a tunanin cewa wani abu ne daga Allah subhanahu wata'ala don mutane su daidaita eh na'am ba a san zalunci kuma Allah bai yadda da zalunci bai haramta zalunci ga kansa kuma yayi kashedi kada ai zalunci kuma tabbas shugaba adalci ne kawai yake kubutar da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala daga sasarin da za a daure shi cikinsa a ranar alkiyama kuma tabbas duk shugabannin da suka zalunci mutane sai sun gani a ƙuryarsu Allah baya son zalunci Allah adalci yake yi kuma ya umarci bayansa da yin adalci amma tare da wannan duk lokacin da wani abu ya faru Allah zai iya jaraban mutane ya kawo musu azzalumin shugaba eh sai Allah ta'ala ya kawo musu azzalumin shugaba kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wa jawru sultani alayki da kuma zaluncin shugabanni a kayan ku to kaga ashe a sa muku azzalumin shugaba shi ma yana zuwa a matsayin mai a matsayin ukuba ukuba ce daga Allah subhanahu wata'ala ko ya zamanto jarabawa ce a gaya hakurin ku yake ko kuma ya zamanto ukuba dalilin laifin da kuka aikata dan haka duk lokacin da shugabanni suke zalunci a mutane ko kuma aka shafi mutane da talauci ko aka shafe su da wahalhalu to me zai hana su koma su kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala za su samu mafita wallahi domin gashi yadda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ba mu aika wani annabi ga cikin wata alƙarya ba kowace ce kuwa kuma a ƙaryata annabin a kibin umarnin da Allah aiko shi da shi illa akhadna alaha alaha bil ba'sa'i wad darra face sai mun damƙi mutanen wannan alƙarya da tsananin talauci da kuma cututtuka su yi ta damunsu karasa yadda za ka yi a yi zazzaɓi sau goma amma ba warke ba kuma an yi magani sau goma amma ba samu waraka ba sai an yi wannan sai a sake bullowa da wancan sai an yi wannan jinyar sai ka gama shako sai an gama ma shako sai ga wani abu daban duk wannan shi ma fa jarabawa ce daga Allah subhanahu wataala ba dan ko ne yake jaraban mutane da irin waɗannan wahalhalu ba la'allahum yadarra'un tsammanin za su kankan da kai ga Allah su bi umarnin nan da da suka kibi wanda manzanni suka zo da shi Allah ka shirar da mu Allah ta'ala ya ce bayan da haka ta faru sun mabaddalna makana sayyi'atil hasana matuƙar dai aka bi Allah subhanahu ta'ala to sai Allah ta'ala ya ce sun mabaddalna makana sayyi'atil hasana sannan sai muka musanya ai a dainahu muka ba su makana sayyi'ati a muhallin wancan tsananin da da aka musu na azabar da aka musu da talauci da azabar da aka musu da jinyayyuka sai Allah ya musanya musu alhasana da wadata sai aka sanya musu walwala sun samu lafiya sun samu dukiya ba shi ne kishiyar talauci da jinya ba kishiyar talauci wadata kishiyar jinya lafiya to duk lokacin da aka samu lafiya aka samu wadata ai sai walwala ko to sai Allah ta'ala sai musanya musu a matsayin wannan tsananin da da aka musu a dalilin sabawa annabawa yan sai aka biye musu shi dame da walwala hatta afau har sai da suka yawaita yanzu babu matsala kasan lokacin da mutane suke da lafiya to ai an fi yawan haihuwa sannan kuma ga, ga wadata eh fertility ya sake ya sake ga lafiya ga, ga, ga wadata to shikenan hatta afau ai katsuru wato sai suka yawaita al'ummar ta ƙara yawa ta ƙara yawa da suka ga yanzu ga wadata ga lafiya ga yawa wa qalu sai suka ce kad massa aba'ana barra'u was-sarra'u kai ai da iyayenmu kuwa jinya da tsananin talauci ku ya shafe su da ana cikin jinya ana talauci kama masana kamar yadda mu ma ya shafe mu wa hadha adatu dahr wannan yawanci al'ada ne na zamani duk lokacin da aka jarabu mutane da wahalhalu kuma sai Allah ta'ala ya kauda wahalhalun aka kawo musu walwala to to sai da ana tuna baya ko ba haka bane to amma su sai suka bauɗe wale salli uqubatin min Allah suna ganin ba azaba ce daga Allah ba kawai yanayin ne fakanu alama antum alai sai suka koma kamar yadda kuke kai yanzu yan sai kaga an waiwaya baya a ce kai ai da an sha wahala harka tuna baya ana cewa an sha wahala da ce ga ciwon kurkunu ga kazuwa ga gyambo ko ba haka bane yanzu ana gyambo ne da akwai wajen wankin gyambo musamman kaga katti sassa ba kowa ya je mika kwabulinsa ana wankewa jinya ce ga kudin cizo kaga ana shanya gwado kudin cizo yana fita yawancin mata da kwankwado a kai kwankwado eh matasan nan ba san kwankwado ba su san kwarkwata yake da shi eh ah to sai ka ji ana cewa a ai kaga da kazuwa da kurkunu da kwarkwata da kudin cizo da gyambo da ake yi sai a ce kazanta ce haka ne sai a ce kazanta ne sai a ce yanzu kwayan an samu walwala a yanzu ana tsabtashe sa ba a waɗancan to ka sani kowa da irin nasa yanayi fir'auna da Allah ya jarabe su da kwarkwata kazanta ce ta sa fir'auna dukiya ne da su da yawa iya abin da suka ga dama suke yi ga tsafta ga kuɗi ko sai Allah ya jarabe su wa arsalna alaihim jarada wal qummala to tasu qummalan ta kazanta ce jarabawa ce to yawanci abubuwa idan ya wuce a da sai ya ce ai kaza ne sai ya sama masa wani dalili ba a tunanin cewa Allah kan jarabu mutane da nau'in jinyayyuka daidai da zamaninsu su saboda bauɗe ma koyarwar addini da suka yi. To sai a dalilin haka tun da yanzu an sama masa dalili, to sai kaga mutane ba sa ganin sa a matsayin azabar Allah ne. To tun da ba a gan shi a matsayin azabar Allah a dalilin bauɗewa ba to ba za a yi hankali a bi abin da Allah ya ce ba sai kaga mutane kuma su ɗin suna saba wa Allah. Suna ga ai su yanzu sun overcoming wannan. Eh su ce wata kwarkwata kuma muna da kilin. Zafin sama kawai zai kashe kwarkwatar. a ce ana da abubuwan wankin gashi a ce ana da kaza ana da kaza a ce ana da antibiotic za a sha don haka ba za a yi gyambo ba to jinyukan da ake na yanzu kuma fa ga su nan kala kala daɗin suna yawan yin hawan jini ne daɗin suna yawan yin diabetes ne daɗin suna ce kai suna ma kukan alsa iya abin da za su yi a da sai dai a ce ma kwarnafi daga an sha kanwa shikenan an daina ji nasu bai wuce constipation ba amma yanzu ga wani sabo na zamani shi kuma an kawo mutane to don haka abin da ake son nuna mana Allah yakan kama mutane da talauci daɗin mutane ba su da kuɗi ɗinkin sallah shine ɗinkin da ake a shekara yaro baya ganin sabon ɗinki akasarin gidaje sai sallah ta yi kuma ba a san saka takalmi ba haka yara suke karaɗewa ko ina ba takalmi babu gata shinkafa yan an dafa sai ga yaro ya ƙi yin ciyayya saboda yana ga kayan daɗi aka yi ko ba haka bane za a yi haka aka yi ta yi ko sai buki ma sai buki da sallah to yawanci da haka ake yi to yanzu kuma Allah ya tara wa mutane kudin yana da yawa kudin da yawa amma kudin yana da albarka zai iya ɗawaine yadda kudin da ya yi kaga an ba wa mutane wani nau'in talauci ga kudin amma ko masu baraka don haka duk lokacin da aka ga wani abu ba daidai ba a cikin al'umma a koma a binciki kawuna a ga menene ake yi na saba ma Allah subhanahu wataala a kankan da kai shine hikimar da yasa Allah ya jarrabu bayansa ana son su ne shi yasa aka dan kwankwashe su ba halakar da su isti'salan ba baki daya ana yi ne la'allahum yadarwaun ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة hatta afau wa qalu sai suke cewa kan masa aba ana barwa wa sarwa ai wato tsananin jinya da tsananin talauci ya shafi ubanninmu kama masana kamar yadda ya shafe mu wa hadha adatu dahar wannan shine al'adan zamani yau da gobe wa laysa lahu uqubatun min Allah sai su ce ai ba wai uquba ce daga Allah ba fa kanu ala ma antum alaihi sai su kasance akan abin da kuke kayan sa kala ta'ala sai Allah ya ce daga lokacin da suka fada haka fa akhadnahum bagatatan sai ko mu kama su da azaba kwatsam faja'atan da za ta je musu babu tsammani ba zato ba tsammani wa hum la yash'uruna alhali ba sa sakankancewa bi waqati maji'ihi qablahu wannan lokaci ne wannan azabar za ta zo kafin zuwan nata mana ba su yi tsammanin zuwan ta ba ban san zaman za ta zo ba kawai sai Allah ta'ala sai ya jefa musu azabar Allah ka tsare mu walau anna ahlal qura amanu Allah ta'ala ya ce inda a ce kaga lokacin da aka ce inda a ce abun bai faru ba kenan eh harfin tina'in limtina kenan harfun ne harfu shaddi harfu shar'in ghairu jazimin yufidu al-imtina al-imtina a imtina al-jawabi limtina ash-shart sharadin shine ya zuwa gaba to amma da yake sharadin bai cika ba sai shi ma wannan abin da aka faɗan sai bai cika ba shine lau take fa'idantarwa kaga aka ce walau anna ahlal qura amanu wannan shine sharadin wattaqau shine sharadin to mene jawabu sharadi lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi to amma da yake basu imani ba basu yi takawa ba an bude musu kofofin arzikin sama da ƙasa ba bude ba saboda wannan bai samu ba shi yasa wancan nan ma bai samu ba imtina'ul awwal limtina'i tsani ko imtina'u tsani limtina'il awwal walau anna ahlal qura amanu inda a ce mutanen alƙaryu waɗanda suke ta manzanni suke ƙimbin Allah amanu billahi wa rusulihim sun yi imani da Allah sun yi imani da manzannin Allah subhanahu wata'ala wattaqau kuma sun kiyaye yi dokokin Allah sun kiyaye dokokin Allah ma'ana sun kiyaye kafirci wal ma'asi da sako ba su kutsa ba Allah ce la fatahna alaihim barakatin minas sama da ku mun bude musu albarkoki daga sama wal ardi da ƙasa albarkar sama bude musu ruwan sama a samu amfani wal ardi da ƙasa bude musu kofofinta a samu tsirai a samu dukkan arziki yayi walwala ai dama sharadi ne annabi nuhu alaihi salam ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا to kaga wannan shara'i ne sharaɗin waɗannan ababen su samu har ma a sami ƙari na arzikin ƴaƴa wa yamdidukum bi amwalin wa banina ya ƙara muku dukiyar ku ce albarka ya ƙara muku ƴaƴa masu albarka amma sharaɗin faƙultus ta gafiru rabbaku ku nemi gafara ubangijinku daga shirka ku nemi gafara ubangijinku daga saƙo ma'ana ku koma kenan ku yi tauhidi ku koma ku yi ɗa'a ga Allah da manzansa ku daina saƙo to Allah zai muku wancan shi ne nan ma aka ce inda a ce mutanen alƙaryu mutanen ƙasashe mutanen duniya mutanen garuruwa sun yi imani da Allah da manzanninsa kuma sun kiyaye dokar Allah sun kiyaye sako ba su aikata ba la fatahna alaihim barakatin minas sama da mun bude musu albarkoki daga sama wal ardi da ƙasa to amma ba su yi ba shi yasa sai ba musu ba walakin kazzabu amma sai suka karyata sun karyata manzanni fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da abin da suka kasance suna aikatawa da ana talauci babu kuɗi babu kayan walwala babu abubuwa ana ga a cikin kunci ake yanzu kuma ana da arziki ana da dukiya ana da kayayyaki kayan alatu gidaje da sai ka karaɗe garuruwa da yawa duka gidajen ƙasa ne inda mana ta zo ka gana ta fargaba in aka tafka ruwa aka buɗe rana in ka zo ta jin ka danga sai kai tana kikikikik to sai ga ana kokarin guduwa za ta yi kasa in akwai wata tsohuwa ka gana kokarin hudda ta a daki yanzu kuma ana gidajen block to amma kowa da irin nau'in talaucinsa kamar yadda an ambata a baya a yanzu za ka ga mutane suna da wadata in an kwatanta su da waɗanda suka rayu a baya yanzu ana da wadata ababen hawa ga sunan da yawa da ko babu babu ababen hawa in za a hawan angwanci sai an je ana bukin na motar da ango zai shiga ciki da kekuna ake hawan angwancin sai babura saboda babu wadatar yanzu kuma ba za ka iya kidaya motoci a wajen jama'a ba da gidaje masu kyau da in an gina ginin bulo ba permanent building ake ce masa ba ina ka ake cewa permanent building to amma kowa da irin nasa talauci su mutanen da a cikin nasu talaucin suna da kwanciyar hankali sama da kwanciyar hankalin mutanen yanzu a cikin dukiyarsu yanzu ana cikin walwalar dukiya ga ta nan da yawa amma kuma zuciyar cikin kunci rayuwar cikin kunci ita kanta walwalar a kuntace ake yinta babu kwanciyar hankali to ka kowa akwai irin nasa talaucin da Allah ke jarabarsa da shi ga abubuwan yanzu amma a cikin talaucin ake to sulhu da ubangiji shine yake kawowa a samu walwala ta rayuwa a samu kwanciyar hankali a samu rayuwa mai albarka to Allah ta'ala ce walakin kazzabu amma sai suka karyata manzanni fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da abin da suka kasance suna aikatawa don haka Allah ce afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun shin mutanen alƙaryukan sun amince ne wato waɗanda suke ƙaryata Allah da manzansa suna ƙin bin abin da Allah ya umarni da wanda manzansa ya zo da shi shin sun aminta ne sun amince an yi a ciyahun ba a suna bayatan a ce azabar mu ta zo musu da daddare wa hum na'imuna suna bacci gafiluna anhu sun gafala daga azabar kawai sai dai su ji su a cikin azabar kwatsam kamar yadda ake mu mutanen annabi ludu ai suna bacci ko suna bacci Allah ya halakar da su ba sani ba ko ba su farka ba sai dai kawai suka bude ido suka gansu a cikin azabar Allah to mutanen alƙarwi sun amince ne irin wannan ta same su a ce mutane suna bacci shikenan sai Allah jeho musu azaba ko wani earthquake ƙasa ta tsage ko kuma wani girgizan ƙasa duk da shi ne ko aspect ɗin shi ne girgizan ƙasa a kawo musu girgizan ƙasa ta halaka su ko kuma suna cikin bacci wani ruwa ya taso ya zo shi halaka su ko suna cikin bacci wata musiba dai daga Allah ta zo ta halaka su baki ɗaya shin sun amince ne da haka akan azabar Allah ta same su alhali suna bacci a dalilin sabon Allah azabar ta zo awa amina ahalul qura'an ya'tiyahum ba'suna buha shin mutanen alqaryu sun amince ne azabar mu ta je musu buhan da hantsi wa hum yal'abuna suna wasanni mushtagiluna bil la'ibi sun shagaltu da wasanni alladhi yulhihim an dhikrillahi wanda yake kade musu hankali daga ambaton Allah wa anil inzar minhu yake kade musu daga gargaduwa da ambaton Allah وهذا مثل man zukira fi awwalis sura wannan kwatance ne na waɗanda aka ambata a farkon suran nan aya ta hudu wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun da yawa anja Allah ta'ala alqaryoyi ahlaknaha muka halakar da ita faja'aha ba'suna bayatan azabar mu ta je musu da daddare awhum qa'ilun ko kuma ta je mu suna kailula suna hutawa da rana wasu azabar ta je da daddare wasu azabar ta je da rana yanzu kaga samudawa ai da rana ta je haka adawa ma da rana ta je musu aka ta da girgije adawa suka ce haza amrudum arudum mumtiruna an sa musu humidity zafi yayyawa yayyawa yayyawa zafin ya tsananta sai suka ga girgishe suka tsammata cewa ruwa ne zai suka je suka taru Allah ta'ala ya halakar da su da shi aka kawo musu iska ko mai tsanani to kaka yanzu mutanen yanzu ba sa ɗaukan abubuwa wallahi wallahi idan aka biye ma al'amuran zamani sai ya raba mutane da yin tunani da ƙur'ani yake jan hankalinmu saboda ibar ƙur'ani yana zuwa da ibar ne abubuwan da zai ja hankalinka don ka samu lura ka da izina akan wani abu to yanzu duk abubuwan da ake sanyawa ya zamanto mana wa'azi a riki izina da shi to sai ake kokarin sama masa dalili a kimiyyance yanzu kaga dai an ce an halakar da wanda zafi aka sanya musu mai tsanani duk suka fita daga cikin gidajensu don aje a sha iska kuma sai sai ga girgije sai suka tsammata ruwan sama ma za a musu aka sa inuwa mai sanyi sai suka je suka taro a ciki ashe hallara sa ake so a yi to kaga yanzu kai ma idan ka ji zafi zafi ya tsananta kar ka yadda da abin da yan boko suke faɗa a ce ma global warming eh dalilin dumamar yanayi ne a ce a yawanci gas emission gas gas gas emission ne da ake yi a'a menene waye waye duk irin wannan su ta maka turanci suna kokarin gaya maka wasu dalilai ko da waɗannan sun zama sababi Allah zai iya sanya su zamanto sababin kuma da za a yi azabar a karkashin sa amma mai da abin zuwa ga almusabbib wanda shine Allah subhanahu wata'ala ana so a riƙi wa'azi ne a cikin abubuwan da yake gudana to wannan shine abin da Qur'ani kullun yake jan hankalin mutane zuwa gare shi don haka Allah ta'ala ya ce afa aminu makarallah masu ƙaryata manzanni suna abin da suka so shin sun aminta ne sun amince ne da makarun Allah istidrajahu bi makarihi iyahum bi ni'ma kamun da Allah ta'ala zai musu yayi musu makarunsa bin ni'mati ya sanya musu ni'ima ni'ima tana zamantowa makaru daga Allah eh wa akhadhihim bagata kuma ya kama su kwatsam Allah yana wa mutane haka yakan yi wa bayansa haka makarun ubangiji kenan bawa idan ya bin Allah to sai Allah ya shimfiɗa masa abin da yake so zo bi Allah ya ƙi bin Allah zo bi Allah ba zan bi ba to sai kuma Allah ta'ala sai ya bude masa abin da shi kuma yake so a rayuwa sai ga abin yana ta budewa yana ta budewa sai ga dama bin Allah fa ashe ba dole bane ko ka bi ko baka bi ba dama zaka samu duniyar ka to sai Allah ya ta fada dawo mutum ita har sai ya kai wani waje ya miƙe kafa hatta idza farahu bima utu akhadnahum bagatatan sai sun yi annashuwa suna alfahari suna toroko game da abin da aka ba su na duniya sai kuma Allah ya kama su gam dama makar ubangiji yake musu to shine nan Allah ta'ala ya ce afa aminu makarallah yanzu shin sun amince ne da makarun Allah fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun ba fa waɗanda suke amincewa da makarun Allah sai mutane asararu waɗanda dama ba su da rabo a wajensa don haka kada mutum ya amince da makarun Allah a kul mutum yake sabawa Allah sai ya ga abin da yake so to wallahi ya shiga taitayinsa ya shiga kai waɗanda ba sa sabawa Allah ma cikin ba astaghfirullah waɗanda aka musu shaida ba wanda ba ya sabawa Allah in banda manzanni waɗanda aka musu shaida wajen salaha irin sahabban annabi ma sallallahu alaihi wasallam waɗanda har aka musu albushir na aljanna Allah ya yarda da su kenan kuma Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu kuma kullum cikin ƙoƙarin yin abin da Allah da manzansa yake so suke aikatawa shi yasa har Allah ta'ala ya musu alƙawarin aljanna ga wasu su kama Abdurrahman ibn Auf wata rana yana zaune sai aka kawo masa abinci yayi azumin tadawwi zai bude baki da ya ga abincin da aka masa ya fashe da kuka kuka yake yi kuka yake yi aka zo ana ta rarashin sa iyali da barori da bayi na gida duk aka hallara mai gida yau banda kuka ba abin da yake saboda yana da arziki yana kuka yana kakaci kamar ransa zai fita bai daina kuka ba har isha ko bai ci abincin ba shine daga baya suka tambaye shi me ya sanya kake wannan kuka na fitar hankali haka sai ce masa yake ambata musu yace wallahi yazo da ya ga abincin da yake gabansa ne an kawo masa abincin buɗe baki kuma ya tuna irin dukiyar da Allah ya bashi ya ce sai ya ji tsoro sai ya tuna wasu a daga cikin abokansa sahabban annabi ya ce sai ya tuna su mus'ab ibn umair ya ce mus'ab ibn umair ya fi ni daraja kaga tawago'i da irin nasu ba sa daga kansu ya ce ya fi ni daraja a wajen Allah amma lokacin da ya yi shahada a yakin uhudu warki kadai ya mallaka a ƙugunsa kuma bai ishe shi likkafani ba da annabi ya ce a musu likkafani da kayan jikinsu shi bai ishe shi likkafani ba ja aka yi ta kansa annabi ya ce daga ƙwabirinsa kuma i ƙasa a sanya masa abin nan bishiyar tsaurai a rufe a rufe a rufe ganye a sa ganye a rufe a cikin kabarinsa ya ce ya fi ni daraja a wajen Allah ya ce amma ga yanayin da ya rasu ba shi da warkin ma da ya ishe shi likkafani ya ce mu kuma gashi yanzu mun rayu Allah ya tara mana dukiya irin tarawar da ya mana ya ce sai nake tsoro karfa ko rabona aka bani a duniya ya ce wannan shi ne da na tuna sai abin ya tsorata ni shi yasa yake wannan kuka ta ji fa kuma annabi ya rasu a lokacin kuma annabi ya ce shi dan aljanna ne kuma annabi baya magana ta sa rai Allah ne ya ce masa ya faɗa cikin mutum goma da aka jera aka ce fulanin fil janna wa fulanin fil janna wa fulanin fil janna haddashi wa abdurrahman bin aufin fil janna amma yake irin wannan kukan to kaga su ai ba su miƙe kafa ba don haka duk lokacin da suka ga wani abu kyas to makyarkata suke suna tsoro tunani suke karfa wannan ko makarwan Allah ne shi yasa nan aka ce fala ya amanu makar Allah illa alqawmul khasirun ba waɗanda suke amintuwa da makarin ubangiji sai mutane masu asara asararu Allah ya ce alam yahdi lil ladina yarsuna al arda shin bai bayyana ne ga waɗanda suke gaje ƙasa ba bisukuna suka samu wajen zama suka miƙe kafa min ba da ahaliha bayan da aka halakar da waɗanda da suke cikin ƙasar an halakar da adawa sai aka samudawa suka miƙe kafa ko an halakar da mutanen annabi nuhu sai kuma sauran mutane da suka rayu su kuma suka miƙe kafa ko an halakar da waɗancan sai waɗancan su kuma suka miƙe kafa waɗansu sun kau sai waɗansu kuma suka zo a baya to shine nan Allah ta'ala ya ce awalam yahdi lil ladina yarsuna al arda min ba'di ahliha shin bai bayyana bane ga waɗanda suka gaje ban ƙasa suka zauna a cikin ta suka miƙe ƙasa bayan da aka halakar da mutanen ta a da an din nan fa'il ai annahu launa sha'u inda mun ga dama in ji Allah asabnahum bi dhunubihim cewa su din ma za mu kama su game da azabas wato da zunubinsu da suka aikata za mu kama su da azaba game da zunubinsu wai abin da ake faɗa an kauda wasu mutane a dalilin zunubi waɗansu suka zo suka maye su ma kuma daga baya da suka miƙe kafa sai suna zunubi to shin labari bai bayyana musu bane cikin ƙur'ani cewa inda Allah ya ga dama su ɗin ma zai kama su da zunubinsu ya halakar da su kamar yadda halakar da waɗancan na bayan bayani bai je musu ba ai bayani ya je tunda Allah ya aiko da manzanni sun faɗa kenan ana nuna in ka ji labarin an halakar da waɗansu a baya karka tsammata abin ya tsaya kansu ne kai ɗin ma akwai nau'in azabar da Allah zai yi wa mutane annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya masa alƙawari ba zai halakar da al'ummarsa baki ɗaya ba amma halakarwa ne bil isti'sal a ce gaba ɗaya al'ummar annabi halakar da su ai duniyar kenan ta babu ita ko ko ba haka bane an halakar da su gaba ɗaya duniyar babu ita kenan domin duniya baki ɗaya ita ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ummatu da'awa kenan waɗanda suka yadda da sakonsa kuma ita su ne ummatul ijaba to kaga annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ko shiga al'umma ne baki ɗaya وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا to ba za a halakar da al'umma annabi baki ɗaya ba amma wannan bai hana kuma a musu ɗauki ɗaya ba da nau'in azabar da aka yi a baya na taɓa ga wani bidiyo ina ji bidiyon a ɗaya daga cikin koriyan nan na fi tsammani a south korea ne bidiyon ba na yanzu ba ne tsohon bidiyo ne sai aka nuna wani me ake kiransu ne irin gidajen da ake haduwa na rawa nan night club wani night club ne an haɗu ana rawa ana maza da mata ana hidima sosai kuma daga waje ne kamarar take ɗauka dama akwai ta irin kamar surveillance kamara ne amma tana ɗaukan kuma har ciki har ciki ga mutanen da suke ciki ana ɗauka wallahi ana cikin wannan abin kawai sai ƙasa ta dare wataƙila wani ya taba gani ko sai ƙasa ta dare duk gaba ɗaya iya murabba'i har gefen wannan night club ɗin wallahi don zawa cikin ƙasa suka yi to kaga ashe a yanzu ma Allah zai yi wa mutane irin abin da ya baya ƙasar ta tsage mutane su fada kuma iya nan ne ba wai afkot aka yi a wani waje ba iya nan din ne yanzu tsunami da aka yi shekarun baya ko da ta iyo ambaliya ta shafi ƙasashe masu dama a can a can bakin gabar abin nan mafi yawa cikin Indonesia da kuma wasu tsibirai da ta shafa sosai ta abin nan ambaliyar ruwa ne wannan wallahi idan ka ganshi akwai abin tsoro shi din ma akwai inda kamarori suke capturing dinsa abin abin tsoro hoton kawai idan kana ga bidiyon yadda abin ke faruwa sai ka ji zuciyarka tana ƙara bugawa duk duk duk saboda kana tsoro ta kai kanka abin sai ya tuna maka abin da ake wa mutanen annabi nuhu na ambaliyar ruwa da yazo kuma da tsagewar ƙasa babu wajen gudu to kaga ashe a yanzu ma Allah subhanahu wataala in ya ga dama zai iya kamun ɗaiɗaiko na alƙaryoyi da nau'in azabar da ya kama na baya shi za ka ce awalam ya hadi lillazina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha shin bai bayyana bane ga waɗanda suka gaje ƙasa bayan an halakar da 'yan bayan bayani bai je musu ba Allah na sha'u Allah ce da fa mun ga dama su din ma asabnahum bi dhunubihim zamu iya shafar su da zunubin da suka aikata kama asabna man qablahum kamar yadda muka shafi waɗanda sun ka zo gabanin su game da zunubin su wal istifham fil mawadi' al arba'a litawbihi nan duk tambaya da aka yi a a a afa amina ahlul qura أو أمن أهل القرى أفأمنوا مكر الله أو لم يهد للذين آه إن دكا تازوني حمزة الاستفهام أبو تازون للتوبيخ ساوى تروى والفاء والواو في الموضع الأول ألف بأو الله تعالى يتي ونطبع على قلوبهم كما أما me rufi akan zuciyarsu fahim la yasma'un alhali ba sa iya ji sun aminta da haka ay la yasma'un almau'izata sama'a tadabburin ba sa jin wa'azi ji fa amma na lura sai dai a ji kawai ce a an yi abu a da an yi kaza a da amma ba za a ɗauki darasi a ciki yadda za a kyautata rayuwa da mu'amala da Ubangiji ba. Wa tilka sunnatul lahi fil ibtila'i bil dharra'i was sarra. Ku sani fa abin da ya faru can na wadancan al'umomi sunnar Allah ne wajen jarrabawa da yake yi na al'umomi bil dharra'i da cututtuka was sarra'i da kuma abu mai dadi wal ba'sa'i da tsananin talauci wan na'ama'i da kuma walwala wa ihlaki man abat tadabbura da kuma yadda yake halakar da duk waɗanda suka ƙi su riƙe zina cikin abin da Allah ta'ala ke aikowa manzanni da shi wa tawalla anil iman suka juya gabarin yin imani to su ma ba za su iya kubuta ba in Allah ya so zai iya kama su Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya ce ni
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك أتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم وما وجدنا لأكثرهم من أهده وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
الله تعالى تلك القرى waccan alƙaryu Allah ce marwa zikirha wanda an batonta ya shuɗe waccan alƙarya na kusu alaika min an ba'iha muna labarta maka wato muna labarta maka ita ne ga Muhammad annabi kenan sallallahu alaihi wasallam akhbara ahliha muna baka labarin mutanen waɗancan alƙaryu ne litata salla domin a rarashe ka ai annan sallah sallam mutanensa suna yi musu ba daɗi ya zo da saƙo daga Allah amma shugabannin ƙurashawa suna ƙaryata shi suna jingina masa na ƙasa da abin da ya kama da haka to don haka Allah ta'ala yana ba shi waɗannan labarai na alƙaryorin da suka shuɗe ga yadda annabawansu suka je musu da gaskiya ga yadda suka ƙaryanta ga kuma irin abin da ya bai baya don ya zama rara shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama waliyahzur qaumaka kuma domin su al'ummar taka mutanen naka da aka aike ka zuwa gare su qurayshawa wato su shiga taitayin su an yusibahum mithla ma asaba hadhihi alqura kada irin abin da ya shafi waɗancan alƙarwin su ma ya same su don haka Allah ta'ala ya ce walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati haqiqa waɗancan alƙaryu manzannunsu sun je musu da hujjoji المعجزات الظاهرات معجزوزي waɗanda suke bayyanannu wal hujaj al wadihat da hujjoji waɗanda suke warewake fama kanu li yu'minu amma basu imani ba inda maji'ihim lokacin da manzannin suka je musu bima kazzabu a dalilin ƙaryatawan ne da suka yi min qablu a gabani ba waɗannan sababiya ne ai a dalilin ƙaryatawar da suka yi a gabani shi ya saka yanzu ma da annabawan suka je sai yarda ai min qabli maji'ihim gabanin zuwan manzannin bal istamaru alal kufr sun doge ne akan kafircin su dama kafin manzannin su zo sun ƙaryata kuma yanzu ma da manzannin suka zo sai suka dora ƙaryatawar akan ta baya Allah ya ce kazalika to kamar wannan ai mithlu zalika tabai kam irin wannan daurin da ake a cikin zuciyar tasu ya daba Allahu ala qulubil kafirin haka Allah yake daurewa kan zugatan waɗanda suke kafirai kafiri in Allah ya daure akan zuciyarsa to ba zai imani ba ka san akwai at-taba'u sannan akwai akwai al-qufulu duk dauri ne dauri ne taba Allahu ala qulubihim Allah ya daure zuciyarsu am ala qulubin aqfaluha wannan shi yafi tsanani kamar wanda aka mata seal aka sa dalma aka manne shi wani abu ba zai shiga ba Allah ka tsare mu duk hujjar da ka gaya mu wanda ba shi da imani Allah bai nufe shi da imani ba zai yadda ba da abin da ka gaya masa domin ka ja hankalinsa zuwa ga kyautata ibada ko yadda da manzanni ko bin abin da Allah da manzansa ya ce shi ba zai gaba haka ba saboda shi imani rabo ne Allah ce wa ma wajadna li aktharihim min ahadin kuma su irin waɗannan alƙaryu alƙura wal umama sabiqa alƙarnin nan da al'ummomin da suka shuɗe ma wajadna li aktharihim min ahadin ba mu samu wani tsarewa alƙawari game da yawansu ba mafi yawansu ba a sami tsara alƙawari a wajensu ba ai wafa'an bi ahadihim yawma akhdhul mithaq mithaq alaihim wato ba su cika alƙawarinsu a ran irin alkawarin da Allah ya rika a kansu lokacin da ya kulla alkawari da su bi kawai ta'ala lokacin da Allah ta'ala ce alastu bi rabbikum qalu bala eh wa id akhadna min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah ya rike alkawari da ƴaƴan adam baki ɗaya suna cikin tsatson annabi adam lokacin da Allah ya halicci annabi Adam suna cikin tsatsonsa alamu zur kenan domin kun san akwai tabaqat har guda hudu akwai alamu zur sannan akwai wannan kuma alhayatul duniya sannan akwai hayatul barzakhiyya sai kuma akwai hayatul akhira ita ce al'abadiyya as-sarmadiyya to tun ana alamun zur Allah ya riƙe alƙawari ana tsatson annabi Adam alayhi salam kuma Allah ya shaidar da su kuma suka tabbatar hakan ne Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin kuma haliccin ku mai baku mai kaza mai kaza mai kaza ni na cancanci ku bauta mini ba qalu bala shahidna suka ce haka ne ya ubangiji mun shaida Allah ya ce yayi haka ne an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafili dan kar ranar alkiyama mutane su ce ba san ba san haka ba to shine nan Allah ta'ala yake ambatawa yana cewa wa ma wajadna li aktharihim min ahadin ai su irin waɗancan alƙarun da aka halaka ba mu samu riƙe alƙawari daga mafiya yawansu ba wa in wajadna aktharhum lafasiqin ko da ko mun samu lallai mun samu mafiya yawansu fasikai ne bi tarkil wafa'i bil ahadi suka ki cika alƙawarin Allah والله في الفاسقين لازمة لها لتفصل بين إن المخففة وإن التي بمعنى ما إن أنت الفسق الفسق هنا نفي الخروج وأنت الفاسق أي الخارج المخرج عن طاعة الله وتون ديك في تادق دار الله وشين الفاسق شين الله تعالى ai mun samu mafiya yawansu fasikai ne ma'ana wanda suka fita daga da'ar Allah sun kulla alkawari da ubangiji kuma basu cika alkawari ba duk wanda bai bi Allah ba to bai cika alkawarin Allah ba to wannan shine dalilin da ya sabbaba aka daure zuciyarsu kuma waccan halakarwar ta riske su Allah ka tsare mu ba da an zakara qisasal anbiya allati a'lanat maharabatal batil muwajaha bayan da aka ambaci kissoshin annabawa wadda ta bayyana yaƙi da aka yi da ɓarna a fili gaba da gaba ja a bi kissati Musa wa Fir'auna ma a kaunihi bani Isra'il sai kuma aka zo da kissan annabi Musa da Fir'auna tare da mutanen annabi Musa su ne bani Isra'il da annaha tajma'u bainal muharaba muwajahatan wa sirra domin aiken annabi Musa zuwa ga Fir'auna ya hada tsakanin fito na fiton da aka yi a fili da kuma fito na fiton da aka yi a ɓoye shi ne Allah ya ce
ثم بأسنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
Allah ta'ala ya ce sun ba'athna min ba'dihim sannan sai muka aika a bayan su waɗannan manzannin Musa bi ayatina muka aiki Musa da ayoyinmu ai ba'd rusul mazkurina bayan waɗancan annabawa manzanni waɗanda aka ambata annabi nuhu annabi salihu annabi shu'aibu annabi lutu da da kuma su ne ko eh to ai ar-rusul mazkurin wa kana tartibuhum fi surati ala tartibihim at-tarihi jeran tasu da akai a cikin wannan sura haka nan jeran tawan su ma yake yi a zamani wani lokaci zaka ga ba an jeran tasu ne a zuwan zamanin su ba amma nan an ambace su ne a yadda zamunan nasu yake annabi Nuhu ya riga annabi Salih annabi Salihu ya riga annabi Shu'aibu annabi Shu'aibu ya riga annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya riga annabi Lut wakila wasu malamai sun ce inna Musa shi tama'a ma'a Shu'aibin cewa wai annabi Musa alaihi salam ya haɗu da annabi Shu'aib wa hadha ghairu sahih mai taliki yace wannan bai inganta mu kuma haka ne eh kama fi suratin ghairu hadhihi kama yadda yazo a cikin wata sura wadda ba wannan ba nan ma ne yana ishara mana bakar gumi yana ishara ne zuwa ga suratul qasas eh falamma warada ma a madiyana ko to sai a ciki sai ake tsammanin cewa wannan sahibu musa ɗin tun da shu'aib ne sunansa an tsammata cewa annabi shu'aibu ne to wasu malaman tafsiri sun yi inkarin cewa ba annabi shu'aibu ba ne wallahu ta'ala a'lam walam yuzkar zalika huna li adamil munasaba ma ne yace ba ambaci wannan ba nan saboda bai yi munasaba ba thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina sannan muka aiko da annabi Musa game da ayoyin mu bayan wucewar waɗancan manzanni ayoyin mu guda tara waɗanda aka aiki annabi Musa da su ma'ana alamomi na mu'jiza ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna kamar yadda Allah ya ce wa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinatin mun ba mu annabi Musa waɗansu ayoyi guda tara waɗanda suke bayyanannu ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da manyan mutane yana ce mala'u wata su ne manyan mutane wanda suke mashawartansa a yi ƙaumihi nan ana nufin al'umma annabi Musa alaihi salam amma sai aka ce ila fir'auna maimakon a ce wa ƙaumihi sai aka ce ila fir'auna wa mala'ihi wata suwa ga fir'auna da mashawartansa ba a ce zuwa ga fir'auna da mutanensa ba la'annan du'afa a tabi'una li shurafa domin akasari zaka ga waɗanda suke masu rauni talakawa su suna bin masu daraja ne manyan mutane lokacin da manya suka ce ayi kaza to sai ga talakawa yi suke yi lidhalika ghalaba shurafa alaihim don haka sai ya rinjayar da ambatan manyan mutane a kayan talakawa haka in an ce zuwa ga fir'auna da mashawartansa manyan mutane shikenan ana nufi har da sauran talakawan su yan amin ne dama musamman ma da yake shi dama fir'auna yana raunanar da mutane eh ya raunanar da su ya kallafa musu su masa biyayya ila fir'auna wa mala'ihi faqala sai fir'auna yace wa mala'ihi da kuma shugabannin nasa fa zalamu wato faƙala sai Allah ta'ala ya ce fazalamu biha sai shi fir'auna ya jama'arsa sai suka yi zalunci game da saƙon da aka aiki annabi Musa ma'ana suka kafirce fanzur to don haka ana faɗa ma mai karatu ko ana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam aka duba kaifa kana aqibatul mufsidin yaya aqiban masu barna ta kasance yaya karshen su ya kasance waɗanda suka yi kafirci min ihlakihim halakarwar da Allah ta'ala ya musu wala yabda'u siyaqu huna qissata Musa min awwaliha ita shi wannan siyaki ba ya fara kissan annabi Musa ne tun daga farkon ta ba kamar yadda dama yawanci uslubin Qur'ani haka yake kasancewa ba ya fara kissan annabawa yake daga farko ba da tsa ake yi saboda wata munasaba to nan ma ba a da tsaita daga farko ba la'anna al-munasabata hiya munasabatu an-nazar wa tahaqquqiha domin munasabar anan munasaba ce ta ambaton gargadin da aka zo da kuma tabbatar da abin da ake gargadi akan nasa inna ma yabda'uha min halqatir risala an fara shi ne wato daga halqa wanda yake na risala wato manzancin da aka aiki annabi Musa alaihi salam sai aka fara ta daga nan sabanin kaga abin suratul qasas an fara bayani tun daga lokacin da aka haife shi ko aka dan kakkawo abubuwan da zai zamanto ibra shi ma ba wai cikakkiyar ba cikakken tarihi ba an ɗaɗɗauko maka wasu wajaje kaga an fara daga gyatumarsa ya ta haife shi kaga nan wajen sai aka ambaci wato wato wato dogaro ga Allah subhanahu wataala wanda ya dogara ga Allah Allah zai wadatar masa kaga ta dogara ga abin da Allah ya baya ya ambata duk da a dan adam in bai da imani zai ga abin kamar ba mai yiwuwa bane amma ita sai ta zamanto ta sami yaqini eh abin da aka kimsa mata akan ta yi din ita sai ta sami yaqini ta yadda da ubangijinta ta sa dan nata to haka zaka ga kowane gaba a cikin yadda aka bayar har zuwa ƙarshen lamarin annabi Musa ya saken da sakon da aka ake zuwa ga annabi Musa ciccirowa aka yi kuma kowanne akwai munasabar sa domin a ida wani darasi da ake son ambatawa to amma nan sai aka fara daga halka na manzanci da aka aike shi ta'ajilan bil garabi don a gaggautar da manufan wanda yasa aka ambace shi anan allazi yattasiqu ma siyaqi surati wa munasabatiha wanda shine zai tafi tare da siyakin suran da kuma munasabarta na abin da ya dace take karantarwa wa ba da an zakar qissata mujmala bayan da aka ambaci kissar a dunkule ya ati biha mufassalatan wa muqatta'a kuma zai zo da ita a fayyace yanki yanki ila mashahid hayyatin tamuji bil harakati wa bil hawar har zuwa ga inda za a shaidar da wato macijiyar da annabi Musa alaihi salam ya zo da ita wadda take garwaye waje tana motsi wa bil hawar da kuma maganganun da aka yi na musanya tsakanin annabi Musa da Fir'aun da kuma tsakanin annabi Musa da kuma As-Sahara wa tatakhallaluha at-tawjihat kuma kissar ba za ta tafi haka ba za a sanya waɗansu tawjihat ma'ana nusarwa wanda Qur'ani yake yi zai dinga yin tsintsiya ma'ana yana tsetsefewa kissar ɗaya bayan ɗaya ila makamin al-ibra fi siyaqi domin a kai mutane zuwa ga matabbata da za su sami izina a cikin siyaƙin da ake karantarwa. Fabada a fi tafsilil kissa sai ya fara wato da yin bayani na rarrabe bayanin ita kissa ɗin faƙala shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ambata wannan aya da aka karanta. Wa Musa ya fir'auna inni rasulun rabbil alamin ya kai na Musa ya ce ya kai fir'auna ni manzo ne na ubangijin talikai haƙiƙun ala Allah aqula ala Allah illa al ni wajibi ne a garin ba zan faɗi komai ga Allah na jingina masa ba face gaskiya qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum na zo muku da hujja bayananniya daga ubangijinku fa arsil ma iya bani isra'il dan yana daga cikin sakon da aka aike shi da shi ka banni ni da banu isra'il ka yantar da su kada ka cutar da su ma tashi daga farkon siyakin insha Allah in Allah ya kira yawan mu wani mako nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum